Masu saurari, Assalamu alaikum. Za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Ashtek Maulana Khalifa Sani Zaria wanda yake gabatarwa a babban masallaci na Juma'a na masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufa Yusuf Kano nake cewa mi saurari lafiya. A karamukallahu bismillah.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والفاتح لما سبق لا الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمنصرات من النساء إلا عملت دورانكم إذا بدا أهلكم وأهلكم وراء ذلكم وأن تدركوا أمركم كنتم بها غير مساكنها وأن تسألوا وأن تستجدوا منهن فأكلون أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراءتم من الأمر فريضة إن الله كان عليما حكيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن والموطنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم Allah yana jera mata a yadda suka haramta a aura an faɗi guda bakwai wanda dangantaka ya hana a aura wasu kuma guda bakwai saboda an sha mamata ne ko surkuntaka. Allah subhanahu ta'ala ya ce cewa an haramta muku al-mursana mata muhsinai ay zawatul azwaj matan da take gidan miji haramun ne a aure ta minin nisa daga mata an tanki hunna qabla mubarakati azwajihin haramun ne ku aure su tun kamin su rabu da mazajensu ra'ira muslimatin kunna aula ya yaye ne ko musulmai suka kasance ko ba musulmai ba matukan mace na gidan wani miji haramun ne a nuna mata ana son auren ta sai in mijin ya rabu da ita in ma ya rabu da ita sai ta tsara inda Allah ce illa ma malakat aymanukum sai abin da damammakin ku ta mallaka minan ima'i daga koyayi bi saboda kamu falakum wad'uhunna ya lata mutaje su wa in kana lahum azwajun fi daril harb ko da suna da mazaje a cikin gidan yaki ba da isra walakatai malukum koyangai ana samun su ne ta hanyar yaki idan aka yaki aka ci gari aka kama mata to sun zama bayi to da kila matan tana da miji a can gidan yaƙi to kamun na ya mata auren gaba ɗaya shi ne Allah ce sai dai wanda kuka mallaka ta mallakan dama daga nan in kun mallake ta to wancan auren ya bashi ta zama baiwar ya halatta ku take ta zan ba auren amma shi ma ba da istibra bayan ta yi jini kun tabbatar da cewa can inda ta fito ba shi gidan wurin kitab Allah Allah ya rubuta wancanin ka nasiba alal manzari aikata mazalika alaikum Allah ya rubuta ka akan wa ahalla lakum ma wa nazalikum ko uhilla ya halatta muku abin da yau ne ci waɗanda aka faɗa ai cewa ma hurrima alaikum min nisa banda wanda aka haramta muku daga mata din nan da aka zana sauran mata duk an ba ku dama ku aure su da an tabtago bi amwalikum don ku nemi matan aure da dukiyoyinku bi sadaqin da sadaqi aw samanin ko kudi muhsini na mutazawwiji na kuna masu aure ghayra musafiri ba kuna masu zina ba fama man istamta'atum abinda kuka ji daɗi bihi da shi mulhunna da gare su rumman tazawwajin daga wanda kuka aura min wadai da taki na'am fatuhunna ujurahunna lallai ku ba su sadakin domin shi sadaki shi yake halatta a take mace in babu sadaki babu aure to da wanda kuka aura lalle kuka ambata musu sadakin ku miƙa musu sadakin su allati farantun lahunna wanda kuka yanka gare su farilatan farilla la junaha alaikum babu laifi akan ku kuma aurata fi ma tara laitun cikin abin da kuka yarjejeniya an tumma kunna ku da su bihi da shi min ba'in farilatin bayan yankawa min haddiha aw ba'alika aw ziyaratin alaiha kamar a ce an ɗaura aure akan sadaki kaza ya halatta ce ga wani abu sauran wani abu sai wani lokaci guda ya halatta a ɗaura ma ba ambaci sadakin ba amma kamin a shiga ɗakin a ambata auren ba sadaki ne gaba ɗaya ba zai yi ba to Allah ce amma in an ɗaura aure kuka yarjejeniya ba an yanka sadaki kaza matan da ce to shikenan a cikin abin da aka yanka maka na sariyar da kaza aw baliya ko ka bani ka ba ka bar kaza aw ziyaratin alaiha ko da je daga gidan garje ka ai man za ka gidan garje ba sai ka ƙara masa sadaki duka in an yarjejeniya babu laifin yi ubangiji inna allaha hakika ubangiji kana aliman ya kasance masani da halkihi da halittarsa hakiman gwani fi ma dabbara hulan cikin abin da ya shirya masu
وما لم يكن قبل أن تعلم بعد المؤمنات فما أكثركم ثم جاءكم من الناس ولا على إيمانكم بعضكم من بعض أنتم الذين علينا وأنتم أكثرنا بالمعروف مهمات غير مسعد ولا مفتلات أحسان فإذا وصلنا فإنزلنا أسماعكم عليهم نسمع يدعون رسول الأقلام ذلك بما حمل عليك منهم وأن الدون لكم والله غفور رحيم
Faman lam yasari minkum wanda bai sami ikon daular wadata daga cikinku ba, li an yanki hal musanati a wurin mata katangangu alhara'ir ayaye almuminati muminai huwa jara alal galibi da yace musanati muminati iya a galibi haka ake samu fala mafhuma lahu ba mafhumi gare shi ba mimma malakata imanukum ba sai ba mimma malakata imanukum da yace jaral ga alal galibi haka yare jaya galibi motsanai hakan samu su yayayen mulai to ba mimma malakata imanukum yankihu wato mutum ya je ya auri ku yanga shi ne abin da damar muku ta mallaka yambata ya ci kuma mumina ci daga yaya matan ku muminai wallahu alamu bi imanikum Allah ya san imanin ku fattahu ku isu bi zahirihi da zahirin abu wakilu sara'ila ilayhi ku dogara abin da ya buya zuwa ga Allah fa innahu alim Allah shi ya sani bi tafsiri hadarin nabisa warin ba ambacin da yawa za ka auri kuyangan tamdalin horata biyu ta kan fi yadin waza wannan ta'anisin jan hankali ne da auren kuyangin ba min ba'alin kar ku gansu suna kuyangi sashin ku daga sashi ai an tun hunna sawa'un fiddini in dai har sun musulunta bayan ne suka musulunta aka ce ku aure su tun da ku da su duk ɗaya ne a cikin addini fala ta sanke homin nikahi na karku ji kyaman aurensu fanki hukun na ku aure su bi izini ahalihin da da izinin masu gidansu iyayensu wato hukun na ku ba su ujura hunna sadakin su bil ma'alimi da ya kamata min gairar matsalin ba taurin bashi wani ƙasin da tawaya motsanatin kuma ku auri wanda kuka san kuwa bayi ne kamammu ba san su suna yada kai ko ina ba zaina musafiyatin karku auri masu zina a cikinsu jaharan a bayyane wala mutafi zati hadarin ko wanda suka rike abokan boye yanzu nuna suke ziya mihin da su sirrin aboye bayan hoton na idan aka aure su turudungun da abin kiratin bilbila ilfa'il ta zangwajina bayan ataina bi baya ce da in sun zo da zina suka bayyana falihin da ma'alil musanati in an kama su da zina to rabin abin da ake mamace mazayanciya ɗaya ya tambata al'abkari idan zane da yanzu sun yi zina min al'azabi daga azaba ku yanga ko tana da miji ta zama motsana aka kama da ta yi zina ita ba a jefe ta haddinta irin haddin wadda ba ta yi aure ba kuma rabi wadda mai aure ba an ce amma bulala ɗari shi ma macen da ba ta yi aure ba aka kama ta zina za a yi mata bulala ɗari tun da ba ta zama motsana ba to ita wannan kuyanga ko tana gidan auren ne sai aka kama ta lazina ba za a yi mata haddin kisa ba tun da ba ya bace za a yi mata haddin zina kuma rabi ma'ana maimakon yi mata bulala ɗari hamsin za a yi mata wai ƙararna a bakuntar da su nifsa sanati wai ƙasu ana kiyashe alihin na akan fa albayi kaga a mazhaban malikiya yana cewa ya halatta mutum ya aure kuyangai amma ba haka kawai ba ya aura ba ya saya ba ya aura ku yanga idan ya bai samu iko da zai aure ya ba bai da kudinsa ba zai kai a bashi ya ba sai ku yanga amma sharadi in khashiyar anata in yana jin tsoron bai auren ba zai yi zina to da ya zina gwamma ya aure ku yanga shi abin da malin kuke cewa domin idan ka aure mace baiwa to ‘ya'yanka ma bayi ‘ya'yanka bayi ne don shi bauta yana bin uwa ne bin bin uba idan ka je ka so baiwa kana auren baiwa sai tsayo da kai to ‘ya'yan bayin mai uwar ne to sau da haka imam malika ya ce anya in dai ba abu ya tsanani ba kana jin tsoron saba ma Allah za ka yi zina to ka haƙura ka samu ya ka aura shi ko imamu shafi ya ce shi ma idan wani jin kaidi in kana so ka je ka aura mun da ya kafu aka ce zon haka ya halatta kana aure da matar ka bai ba sai aka ce za a sayar ka tattara yan kudin ka sai ka ce ka saya ka saya matar ka bai wa wani to daga ran da ka saye ta kuma aure ya baci kana sayin da aure ya baci tun da za zama bai wasa ko dai ka ce game da takinta a sunanta kuyanga ko kuma ka auren wani kuma 'ya'yan da kuka haifa daga wannan lokacin sun zama 'ya'ya ba bayi ba wala kulli halin shi nisa ba a san kana ji kana gani ɗanka kana ɗa a ce gashi yana bawa imama lokaci gwamma toshe wannan ƙofar gwamma ka daure ne ka samu 'yar ka aura fiye da ka amma ya halatta kaga yan matan dai a garin ku kowanne yiwu ne kana da kuɗi sai ka je ka so bayi guda biyu ko ɗaya wanda kake so wanda zai maka da zuwa sai ka ce to ni zan aure ki ne na yan taki ko ka ce mata zan yan taki amma yankin shine kuɗin sadaki idan na yan taki zan aure ki yayi amma in kace na yan taki baka ce shi ne kudin salakin ba yanki ya tabbata kuma sai za ka fi kudin salakin da to ala kulli halin Allah yana cewa bayin ma mutane ne irin ku ku aure su ai Allah ne ya kai su bauta ne wala mai ga alil isa shi ma mushabi bai san isa ne shartin bai sanya usuli ya zama sharadi ga wujubul hajji ba bal li ifla li ifalati ya bada fa'ida annahu cewa shi la rajma ba jifa alaihinna akan su kuyange asalan asali zalika wancanan ka ailika hul mamlukat auren bayin da aka mallaka inda adamin tsauri yana yi ne in an rasa wadata liman khashiyar anata ga wanda ya ji tsoron zina a zina shine anat asalin kalmar anatu almashaqqatu wahala sai aka ambaci zina da anata da annahu sababu ha domin sababin wahala kenan wanda aka mai bola da dalika a ya wahala ko wanda aka jefe shi fin duniya wani hukumatu da hukuma a cikin lahira min kun da gare ku da khilafi man la yakhafu min al-akhrar sabanin wanda ko da bai a wani kuyan gamba baya tsoron zai yi zina bala yi hilu lahu likafa bi halatta ya aura ba وكذا كان من يسدى دور قرة wanda ya samu iko yana da dukiyar da zai aure ya ya ƙi auren ɗin ya je ya aure kuyanga aka ce shi ma bai halatta ba a kan shi ne imamu shafi ya yake wa rage da kaulihi cewa da Allah ya zai fata ya ce kuma mu'minatil kafirat na wa kharaja bi qawlihi min fata ya ce kuma mu'minatil kafirat Allah ya ce daga kuyanyanku mata muminai mata muminai akwai kaidi a shi ashe idan baiwa ta zama kafira ba za a aure ta ba wallahi jillu lahu nikafa walau adima koda ya rasa kullu wa haru Allah ya ce amma wa an tasbiru ku ya hakuri an ne kayan mulokati ga auren ababen mallaka khairun shi ne fi lakum gare ku ne Allah ya tsirul waradu raqiqa nunkar dan ku ya zama bawa wallahu gafurun Allah mai gafara ne mai tausiyati da yalwatawa fi zalika cikin wancanin karahimun mai rahama
يريد الله ليبين لكم ويعلمكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يبسطهم قولا لسان وريفا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yuridu Allah Allah yana nabi li yubayyana lakum ya bayyana muku shara'i'a dinikum shari'o'in addininku wa masaliha amrikum da maslahan lamarinku wa yadiyakum ya shiryar da ku qara'ik sunan alladhina min qablikum hanyoyin wanda suke gabanku من الأنبياء دقى النباوة في التهليل أشيم هل التاوى دحرم تاوى فتتبعوه كبيس ويتوب عليكم ألا إنا صيك الإتوبا يرجع بكم أما سيتي يداو دفو قبل سابنسا التي كنتم عليها واندقتي كي إلى ناته ذهبنسا والله ألا عليم مسنين بكم دفو hakimin gwani fi ma dabbara ko cikin abin da ya shirya shi na kun gare ku wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana nufi ya karbi tuban ku farara ko libna alai wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati waɗannan da suke bin sha'awoyin duniya yahudu da nasara ko majusawa ko masu zira su abin da suke nufi an tamilu mailan ku karkata karkata gabanin gaskiya ta ajilu anil haqqi ku bar gaskiya birtika bima hurima alaikum ku aikata abin da aka haramta akan ku wa takunu ku kasance misluhum kaman su yuridu Allah Allah yana nufin an yukhaffifa ankum ya sawwake muku haqiqahu aqama shari wa lika an halice al insanu mutum da'ifan mai rauni la yasbiru bai iya haƙuri ani sha'awa ta gaban nisa'i da sha'awa kaga Allah ya ce a kulikal insanu da ifa duk inda dan adam yake da ife Allah yana son da mu abu uku ya ce ya bayyana mana shari'a yuridu an yahdiya na tsarikal mustaqim yuridu an yatuba alaina yuridu an yukhaffifa alaina to kuma sai aka ce an halicci mutum la'ifi ba halitta kamar dan adam duk abin da dan adam yake so rago ne a kansa duk sancin abincin kan aka tula maka a gaba sai ka gajiya ko duk san mulkinka wata rana za ka gajiya duk san jima'inka za ka yi ka gajiya shi Allah ce kwalikar insanu da ifa komi in ka yi za ka kai lokacin da ba za ka iya ba aikin karfi in ka kai akwai lokacin da ba za ka iya ba babu wani abu da za ka ce za ka yi shi direct wanda ba za ka kasa shi ba in kai wannan dole ne ake tabawa abin in an taba abincin aka koshi a jira sai an jewa in an taba iyali an gaji dole a jira sai an huta duk abin da kake so to shi sa dan adam yake daraja amma kaga shi mala'ika shi an halice shi da karfi gaba ɗaya shi kullum cikin karfin ne shi ibadan kawai ya sani bai rauni a ci dabba an halice shi ci ne kullum cin ne to kai komin cinka za ka saurara to raunin nan da Allah ya sa shi ne ya taimake mu in ka taba wannan ka gani in ka taba wannan gani Allah ya kulli kal insanu da ifa
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن كل ذلك أنكر منكم ولا تكتبوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك وقربانا مجرا فسوف نسقيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا
يا أيها الذين آمنوا يا ولنوك بارك يا الله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كركو تشدوك ينكو أتكانكو لحرام في شريعة في شريعة كالربا كما الربا والكسب دقواشي إلا لكن أن تكون تجارة سري أنت أو كاسوانشي أي تكون الأموال دوكيوي سكسنشي أموال تجارة دوكيانا كاسوانشي sajiratin wanda ta hauhawo an taralin gaban yarjejeniya minkun da gare ku wato zama an samu yarjejeniya da daɗin rai falakon ya halatta gare ku an ta kuluha ku ci ta wala taktulu an fusakum kar ku kashe kanunku garfika bi ma yu'addi ila halakiha aikata wanda zai kai halakanta ayyanka na kowanne a duniya والله لتن الآخرة بكريمه لكريم أنزا إن الله كان بكم رحيما Allah mai rama ne gare ku fi mani iya cikin hannun salafin gare ku. To kaga harkar dukiya mutum ya kan bi wani mutum ya kashe shi don dukiya ya ci dukiya. Uba ya kan yi sanadin mutuwan ɗansa don dukiya, ɗa ya kan yi, aboki yaro ya kan yi. To masiba ne Allah ya karɓi haka. Ce wata rana annabi Isa alaihi salam yana da wani mutum yana bibiyansa yana cewa shi mai imani ne na gaskiya sai annabi isa yana so jarraba imaninsa ya ce to ka zo gobe za mu yi tafiya da suka zo garin tafiyan nan sai ce to ga masa guda uku ka rike mana in mun ji yunwa sai mu ci ana tafiya kan hanya kai mai imani sai ka zara masa ɗaya ka cinye saura biyu da aka je annabi isa ce a abokin tafiya a ina masanin namu guda uku sai fito da biyu ya ce ina ɗayan ya ce ban san yadda kai ba na gama da ka Allah ba uku na baka wai ce wallahi uku kama ne amma ban san yadda ɗayan ba ka gaya min kai kai ce ce shi ba shi ya ci ba ya ce to shi kenan mu ci suna tafiya sai ya ce ka ga barewa can ka je ka ce ma barewa nan ruhun lahi na kira sai ce barewa isa ruhun layi na kira sai bara ya zo sai ce yanka ta ya ce kwanta barewa ta kwanta ya yanka ce ka samu da nama suka ci suka koshi sai ya taba barewa ce tashi ki tafi sai barewa ta tashi ta tafi sai ce mata bawan Allah shin wannan bai baka mamaki ba sai ce kwarai kuwa ya ce to na gama ka da hanyar ubangijin da ya gudanar da wannan abu a hannuna ina wa yana na uku yake sai ce shi ba mai gani ba ba ka gani ba wannan abu ya ce to mu je gaba suka yi ta tafiya har suka kai bakin teku ba wurin wucewa ba mai jirgi sai kama hannun sai ce rufe ido yana rufe ido ya ce bude sai ga sun ketara sai ce subhanallah haza ajabun wannan abin mamaki ta yi mamaki to na gama ka da haƙƙin wanda ya aikata wannan ina wa ina take ya ce wallahi ba gani ba ba gani ba ce to muje zuwa da aka je can gaba a bakin rafi sai aka samu ɗaurin kuɗi guda uku ɗaurin kuɗi manya-manyan tarin kuɗi guda uku sai annabi ta ce in za a raba gadon ɗaya nawa ɗaya naka ɗaya wanda ya ci masa sai ce aini ne ya ce kai ne ya ce kai ne ba ce ba ka da imani mutumin ba ba ne da bukatan kudin je kana bar masa to a ce bala'i na zuwa ba ba yadda zai ɗauki kaya ba a jan hawa ga ya zauna yana gadin kudi yana ta gane dare sai ga mutum uku kai me kake yi ana a ina gane ku ina ne kaza mutum ban za farawo suka kashe shi da suka kashe shi suka ce shi kenan mun wadata kai ɗaya ne da ni ɗaya aka gama gari ya waye suka ce to yanzu abin da ya fi yunwa muke ji ya kamata mu samu abinci sai aka ce to wani tun da kai ne karami ga kuɗi ka je ka so mana abinci da ya je su abinci kame ya dawo sai su biyu suka yi shawara yana dawowa mu kashe shi muraba na shi shi kuma da ya je can sai ce bari in ci abinci na kunshi da sa musu guba in sun je su mutu in kwashe kuɗi shi ya sai abincin shi ya ce ya koshi ya sai abincin ya gyara ya za musu abin da ya sun ci za su mutu shi kuma yana zuwa suka ce mutumin banza tun da zumu a keka ka je ka tsaya yana su tsaya tsaya fiye su suka kashe shi bayan sun kashe suka ce shi kenan dukiya zama namu haraba aka raba ce to mu ci abincin mu koshi sannan mai magana suna cin abinci suka mace annabi isa ya dawo ta me ke faruwa Allah ce kaji kaji ya ce to Allah ce kar ku kashe kanun ku akan ku wannan kenan kaga a ce ku ne ba abin da zai sa ai ya sun kashe kansu gaba daya ga kudin nan to shine duk hanyar da kaga za ka halaka kanta a dan duniya to kar ka yadda ka halaka ba sai ka halaka Allah zai ba kuɗi ba duk wanda ya zo duniya akwai hanyar da Allah ya aje zai ci abinci wa mamin dabata fil ardi la ala la yusfa wa la mustaqarraha wa mustaqarraha kullun Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kashe kansa man taradda min jabalin faqatala nafsahu wa huwa fi nari jahannam duk wanda ya hau dutse ya fado da kansa ya mutu zai bada wutar jahannama zai dinga kaiwa da komowa har abada muku da nan azaba aka mutum ya sha guba ya kashe kansa shi ma haka nan mutum yana ji yana gani ya kashe mutane don ya karbi kuɗi shi ne ya amfani ta to sallah su ba Allah ce yana muku wa'azi yana shiryar da ku cewa ka kwashe dukiyan wani ba zai sa kai kuɗi ba rashin kwashe wani kuma ba zai hana ka wadata ba Allah ce inna Allah kana bikum rahima Allah ne rahama ne gare ku a cikin wani gare ku duk abin da za ka yi shi za ka gama malamai suke cewa ko da aka ce yau ana sanyi da yawa ka tashi da daddare ana matukan sanyi ka san yan kaya a lola zai kai ka ga halaka aka ce bashi Allah ne za ka yi rubuta ko to bashi yi taimako wani amurmuna da asi ya tashi da daddare cikin sabon maza Allah ana sanyi ya ce ka yi kuma na wurin ya taimaka ya za ka yi taimaka ga ruwa ce to ba Allah ya ce kar mu kashe kanu ba don da za mu kashe dan wa mai fa'al zalika duk wanda ya aikata abin da aka hane shi udwanan tajawuzan lil halal wal halal halal ya ketara halal wa zulman da zalunci takid fa sawfa da sannin nuslihi za mu shiga da shi naran wuta yaftariqu da zai kone fiye a ciki wa kana zalika wancanin ka ya kasance alallahi ga Allah ya tsira hayyinan min sulhi
إن تدعوهم فلا يرحمهم أنتم تدعمكم سيئاتكم ومثلكم من كلام كلمات فلا يرحمهم وفضل لهم كتابكم على بعض ليرتد بكم من مكتبكم وإن لا يستجبكم من مكتبكم وقعدنا من قبله إنك كان كل شيء حسنا
التي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه idan kuka nisici manyan zunuban da aka hane ku wani ma wani da alaiha wa idun shi ne wadda narko ya zo a kanta kalkatili kamar gisa ka ba'ira ne zina ka ba'ira ne manyan zunubai ne sarika sata ma manyan zunubai ne ibn abbas ya ce shi ka ba'ira ya kai wajen ɗari bakwai waɗanda aka rubuta Allah ce idan ka nisanci manyan ƙanana ƙanana sai ya fi maka matukan ba ka zina ba ka sata ba ka shan giya to ɗan kallon nan da Allah ya haramta wa kullum mumini ne gudu da wunan sa'ari yadda ɗan yasashen maganar nan ɗan ƙare-ƙare nan da ake ɗan taɓawa da sauransu in ka nisanci manyan zunuban Allah ce sai ta kanka ya maka ƙanana domin istighfari kawai istighfari kawai bai kankare kisan kai tunda akwai haƙƙin wani zina bai kankarewa sadaka to abubuwan da akwai haddi a kansu kan nisance su sauran abubuwan kamar yasashen magana ko zagi ko wani abu in ka nisanci manyan nan Allah ce zai yana maka kanar sannan nukaffir an kun sayyi'atikum za mu kankare muku munanan ayyukan ku as-saghair kanana bi dati da biyya wa nudkhilukum mu shigar da ku a madhalan ko mudhalan bilamil mimi murhalan kenan wa fadi madhalan idhalan shigarwa aw mauli'an ko wurin shigarwa karimin mai girma shine aljanna wala tatamannu ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'dakum kar ku yi burin abin da Allah ya fifita sashi bisa sashi min jihatin duniya na jihar duniya a addini ko addini ne Allah ya addi ilal hasudi don kar ya kai hasada wacce bagun da kiyayya hasada mummunan abu ne me hasada Allah ya ba mutum arziki kai ta burin dama ya rasa ko Allah ya ba mutum matsayi da shi ya ga dama ya kai shi kai ta burin sai ka sauke shi a wannan wurin ko ko a duk dai wani abu da Allah ya yi wani shi ya ga dama ya kai kuma ka ce abin nan bai dace da shi a yi masa ba to Allah ya ce ba da shi kake ba ba da shi kake ba ai shedan abin da ya halaka shi shedan bai da Allah biyo bane Allah ɗaya ne a wurin amma hasada hasada danne shi za a halaka ne min ne da wahalar da wani ɗinin shi ya fi adamu ana khairun minni shi ne kawai duk sanda kake ganin wani ya samu abu ba shi ya dace ba ni na dace to ba da shi kake ba da Allah kake yi kuma ba za ka warke ba har abada duk cuta ana waraka amma ban da hasada za ka iya warke ko wani cuta to shi ne Allah ce kar ku yi guri gurin da zai cewa a Allah me yasa ka ba wani me yasa ka kai wani wuri kaza me yasa ka yi wani kaza shi dai Allah ba zai canza don kai ba kuma ya riga ya bashi baka isa ba to amma gibda akwai gibda kamar mutum misali ya samu ilimi ya zo yana karantarwa sai ka ka ce oh Allah ni ma ka bani ilimi don in yi irin da wani ko ko wani ya samu wadata yana zakka yana gina masallaci ba kai gurin Allah ya kwace nasa ba ai ballana Allah ya da yawa in Allah ya baka fiye da shi Allah zai rago kai ma roki wajen Allah kace kai Allah in ka bani kuɗi wallahi zai irin na wani to duk wani aikin alhairi da wani yake yi kai gurin cewa Allah ya baka kai irin nashi ba kai gurin cewa Allah ya raba shi da shi ba don kai Allah zai ganka bane ya bashi kamin ya zo duniya Allah ya shirya nashi ne kai kuma kana ce Allah bai kyauta ba ai kana mubaraza da Allah ne cewa don me Allah ya muwani to shine Allah ce kar ku yi burin da zai kai ku ku yi hasada lirijali nasibun mimma kasabu a rabo abinda mutum ya aikata ya tabbata ga mazaje bi sababi ma amilu min jihadi na jihadi wa gairihi da wani sa walin nisa'i nasibun mata suna da rabansu mimma kasabuna abinda suka yi kasabi min da a zuwa hinna wa hifzu furujihin da kiyayen farjojinsu wannan ayin lillin rayi da lirjali nasibun wa lillisa'i nasibun ya sauka ne da ummu salama matar manzon Allah take cewa irin wannan guri take yi tana cewa oh da Allah ya yi mu maza je mana ya bibita maza akan mata a ce jihadi maza za su juma'a maza ƙaru a ƙari a cikin gwado maza da ma mu mazaje ba wai tana hasada mu mazajen ba da Allah ya yi mu mazaje kaga da mu za a yaki da Allah ya yi mu mazaje irin garaba sannan na juma'a kaga dole mu ne gaba da Allah ya yi mu mazaje wajen gado da niki za ba mu maza a da san mana ba to shine Allah ya ce a a a mata ai kuma da naku ko su suna da rabo da irin aikinsu na jihari da suke yi da juma'a da ƙarin gani ko ma kuna da naku ba ce ku bi mazajen ku ba ai jihadin ku kenan ba ce ku kiyaye farjin ku ba ai jihadin ku kenan na wakana zai ta ce wai laita na kun na rijala da mu mazaje ne ba jahan na mu jihadi wakana da na mislu ajrin jani mu samu irin rabon mazaje na'am wasalullaha Allah ya ce a'a kuna da rabon ku ko dai ku roki Allah ko mata min fallihi daga falalansa matan cin abin da kuka bukata ilahi zuwa gare shi wajikum Allah zai ba ku inna Allah hakika Allah aliman masani ne bi kuwani bi kuwani masani ne bi kulli shay'in dukan ku wa minhu yana daga cikin sa mahallin falli mahallin da ya ga dama ya sa abin da ya fi wa su'alukum lakum al-umum ولكل جعلنا ولكل جعلنا موجها بما ذكر والكريم والقبول والذي آخر وأنكم وأنكم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء ما عرفنا وهم على بعضهم قلنا أنفسكم إلى أموالهم والصالحات قانتات حافظات لغير ما عبد الله والذين كفروا يكفرون فاعبدون واعبدون بالمغازي وضربوهن فيرعاكم ويكف عليهم سبيلا ان الله كان عليا كبيرا
ولكل من الرجال والنساء جعلنا مواليا mun sanya asibai ga kowanne cikin maza da mata yau ɗauna ana ba su min mata rakar walida ne daga abin da mahaifa biyu suka bari والأقربون da makusanta lahu gare su min almali da dukiya wallazina da wadannan aqadat ko aqadat aymanukum nan tsanan zan ku ya kullu jamu yamin bi ma'ana alqasama aw alyada ay hulabau abokai allazina ahadtumuhum wanda kuka yi alƙawarwaniya a cikin jahiliya alal nusrati wal irsi a zamanin jahiliya juna sukan karɓi juna idan aka ce gari akwai kabilu da yawa to waɗansu kabila sukan nemi taimakon juna su ce mu je mu ƙulla amana tsakaninmu da ku ‘yan faɗa ya same ku ya same mu in ya same mu ya same ku mu ƙulla alkawari ba faɗa tsakaninmu kamar yadda suka yi da ausu da harajin zamani kula ta bane da ne a madina to wannan da har ma sukan ce to in kun mutu za mu gaje ku in mun mutu ku gaje mu to shi ne Allah ce abinda kuka kulla ɗin nan wanda kuka yi alkawari tun a zamanin jahiliya cewa in wani abu ya samu za ku taimaki juna ko gado to idan haka ya samu fa'atuhu al'ada nasibahu kar ku tauye mutu ku ba su raban su ku zuzan raban su min almirasi na gado wa huwa shine sudusu kashi ɗaya daga sudusu amma wannan an ɗauke hukunci inna allaha kana ala kulli shay'in shahidan Allah mai shaida ne akan dukkan komi mawqali mai gani minu wa minu ina daga cikin sahalu wa hadha amma da aka ce ku ba su raban su sudusi wannan ada ne mansukun ga ayan ana karantawa amma hukuncin ba wa ulul arham ma bota zumunci ba ruhum sashin su aula bi bali yafi da sashi wannan kenan wannan aya da za a karanta sababin saukansa akwai wani mutum ana ce masu sa'ad ibn rabi ɗaya daga cikin zababban ansa ya zo kwanciya da matansa sunanta habiba ibn zai sai ta ƙi shi ta takware ta kame jikinta ya jawo shi ya share mata bani to ita yar gata ne wajen babanta sai ta taso ta zo wajen babanta ta ce baba ga abin da bawani ya yi mini ne ya ce ina da rai a dukan mun ya da nake ji da ita wallahi sai na kai kanin shi wajen manzan Allah sai ta ya tashi ya je wajen manzan Allah da ita yana rike da hannunta ya ce ya rasulullahi sa'ad ibn rabi ya maran mun ya ina so sai an yi sakayya sai ta rama mari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka ya mazaje za su zama kamar dabbobi su duki mata a zo a rama an zo za a rama kenan sai Allah ya ce ban yadda ba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ar-rijalu qawwam maza maza qawwamuna an sake su akan mata yu ajjin mukunna su ladabtar da su wa ya hudu da su yi ko ala aidihinna bisa hannayensu dan me bi ma fallallahu ba'dahum ala balin ai Allah ya fi da sashi a sashi bi tablilihi lahum alaihinna ai Allah ya fifita maza akan mata bil ilmi ilmin namiji ya fi na mace wal aqali hankalin namiji ya fi mace wal wilayati walitaka ma'ana walitaka mace ba ta iya aure da kanta sai dai ta baka da wani ba ka zuwa wajen mace ka nemi aure ko da ita ce waliya sai dai tawakka to saboda haka na namiji ya fi wani wallahi wa gaira zalika saboda haka maza suna sama dan ne za a rama mali wa bima an baku sannan ga ciyarwa tana kwance a gida ka je ka nemo ka kawo ko gishiri sai ka saya to wannan Allah ya ce wannan falala ne duk mai bayarwa ya fi mai karba yadul uliya khairun min yadis sufla an ce hannun sama ya fi na kasa Allah ya yi hikima anan duk son ka da mutum za ka bashi kuɗi na shi na ƙasa na ka nasa a lokacin bayar wanda ka fi shi na min amwalihim daga dukiyoyinsu saboda haka fasalihatu salihai min hunna daga cikinsu qanitatun muti'atun masu bi li azwajihim daga mazajensu hafizatun masu kiyayewa lil gaibi li furujihim daga bajin to gairi hada wani ta fi gaibati a cikin bakuwan azwajihin na mazajensu bima hafizahum Allah da amin da Allah ya yi su haisu amsalihin na azwaj inda mazaje suka yi masu wazici wallati to Allah sai ce ga yadda za a yi ba rama mali za a yi ba ban yadda ba amma wallati ta hafo na dushin hunna don matan da kuka zo kwanciya da ita kuka ji tsoron takwarewanta sabawanta da an zaharar amaratuhu alaman yin haka ya bayyana domin da Allah ya hore ku fa'izuhunna ku yi musu wa'azi fa hawwafuhunna ku ba su tsoro kaga dike ya ce ma kai masa wa'azi Allah baya son ka Allah kaza kaza in daki to shi kenan in ka zo kai ma ka canza shimfiɗa kwana biyu kai ma ka zo ka gushi ka ɗaura kanka ku koma gefe ne can in bai yi ba to sai a ɗan duka ba na jin ciwo ba dan mali haka da dan bangare haka to shi ne Allah ce ku ƙauratar da su wa hajuruhunna ku ƙaurace masu fil malaji a cikin shimfiɗa in ta zilo ila firashin haka ku waru zuwa wani shimfiɗa in azharnan da su da sun bayyana muku ta ƙwarewa wadribuhunna ku buge su kaga mataki mataki kenan sai ka yi wa'azi in wa'azin bai yi amfani ba sai ka kaura shi kai ma ka daina kwanciya a wurin in bai yi amfani ba sai a kai duka amma gaira mubarhin ba na jin ciwo ba limadi ina in ba su dawo bai hira ne ba su bayyana da na kwan idan sun bi ku fi ma yurari cikin abin da ake nufi min wanda daga cikinsu fala tambu alaihin da sabila to Allah bai ba ku dama a kansu ila darbihin da zuwa dukansu zulman da zalunci ba إن الله كان عليا على مدوكين كبيرا مربا فهذروه كتيايش أن يعاقبكم يمكم عقوبة إن ظلمتهن إن كن ظالمتن وشين دعاية سوكا سيما الله يسي إنا واني زو زو زو أردنا أمرا وأراد الله أمرا وما أراد الله خيرا ni na ce a zuwa ya sakayya mun yi nufin al'amari Allah kuma ya nufi na Allah ya fi kyau a dakata banna maganar duka kuma
ويعلمكم بالحق غير والقران وقوم الحديث وقوم العدم ان اذا يشتهدهم الكتاب بينهما ان الزعم ناديا كبيرا واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا وبالقرب واليتامى والمساكين والجار ذي والجار الجنب والصائم بالجنب ومن سبيل ما ملك لمنكم إننا عليكم فقال ربنا شكورا
وإن هبتم إذا كوكا جزورا alimtum kuka san shiga ka bainihima dole na abubuwa da Allah ya ce abin mataki mataki ya gagara kuka gane dai sabani mai tsanani ya shiga tsakanin su bayyana zaujai tsakanin ma'aura guda biyu wal ilafatu lil ittisai ay shiqaqan bainahuma ga wanda za a yi sai a kai ga manya ba ba so hakaman min ahalihi ku aika da yardansu mutum adali daga cikin makusancin shi mijin wa kama da kuma wanda zai hukunci daga makusancin iyali wa yi wakilu zauja haka mahofi da lakin wa kabiru wani sai miji ya wakala wanda zai tsaya matsayinsa wannan ya faɗi nasa wannan ya faɗi nasa da ɓangaren mata da ɓangaren miji waye mai laifi waye mara laifi shi kuma miji ya wakala abinda suka yanke shi kenan a ko a shika in shika ya zo tunda ita ne ba ta yarda da shi to sai ya ce a biya ni kuɗi na wata tun da ita ba za ta yi da ni ba wato wakilu hiya hakamaha ita da wakkale mai hukuncin ta bil ikhtila ya cikin khulu shine ta biya shi kudin auren sa ya aurata to su masu hukuncin nan da nata da nashi da wanda shi mijin ya sa bai ta hila ne su yi kokari in abin mai gyaruwa ne wa ya murani zalima zan rujuri su hori wanda ya zalunci ya dawo kan hanyar aw yufarriqani ko su raba su in ra'aya hudun sun ga haka ayati qala ta'ala Allah ta'ala yace in yurida islaha idan masu hukuncin nan guda biyu sun yi nufin gyara don Allah yuwaffiqullahu bainahuma Allah zai kawo muwafaqa tsakanin ma'aura biyu aw yuqaddiruhuma zai kaddara su ala ma huwa qa'a bisa abin da yake shine biyayya da min salahin na gyara aw firaqin ko rabuwa inna allaha kana aliman allah masani ne bi kulli shay'in dukkan kom khabira masani bil bawa'in da abin da ya boye ga zahiri kaman zahiri wa abdullah ku bauta ma allah wahiduhu ma'ana ku kadaita shi wala tushriku bihi shay'in kar ku tara allah da wani wa asinu ku kyautata bil walidaini da mahaifa biyu barran ku yi masu biyayya wa layin janibin da taushin sashi wa bizul qurba Allah yana hukunci yana kyautata ma ma abota kusanci wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wal jari da makoci zul qurba makusanci minka da gare ka fil jiwari a cikin makotaka a wani nasabi ko dangantaka wal jari da makoci al junubi ba'idi wanda ya nisanta a gare ka fil jiwari a cikin makotaka a wani nasar wa sahibi bil jambi da makocinka a wajen tafiya a rafiki fi safarin aw sana'atin ko ko a ga shago ga shago a kasuwa ko ko a wajen sana'an ku daya shine aka ce sahibi bil jambi wakila an ce azzaujatu mata wa min sabili da dan tabarki al munqadi fi sabarihi wa ma malakat aymanukum da abin da daman hukunta mallaka من الأرقاء لباي إن الله ألا لا يجب بيت من كان مبتالا من جرم كي من موتا يفار أنت مقوتا غدا أكل أقوي مقوشي من حجي أكل حجي مقوتك يزمو دنوانك حجي كثنشي يزمو مسلمي حجي مسلمي akwai wani makwaci mai haƙƙi biyu shi makwacinka ne ko musulmi akwai haƙƙin makwataka haƙƙin musulunci akwai makoci mai haƙƙi ɗaya shi ne makocin ka mushriki min ahlil kitab to duk waɗannan Allah ya ce ku kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji na bai gushi ba yana mani wasici akan makoci makoci makoci har nazarci zai sa gado tsakanin makoci da makoci don haka shi ne ake cewa aljaru qabla dari ka nemi makoci kamar gida in ka zo ka sai gida ka tambayi halin makwacin ka wannan makwacin gidan mai halin wannan mai halin sa in ka samu mummunan makwaci to kar ka tsaya ba za ka zauna lafiya an ce wani bawan Allah ya kai ƙara a lokacin sanban cewa makwacin shi yana cutar shi alzalimi ne kullum ya rasa yadda ne me zai yi sai ce to abin da za a yi idan gari ya waye gobe ka je ka kwaso kayan ka gaba ɗaya ka fito da shi waje kai ta fasan kaya duk wanda zai wuce in ya tambaye kai ce wannan mugun makwashin da ya dame shi shi ne zan bar mashi anguwan ba ya tattara kaya kowa ya zuwa ne lafiya kake kwasan kaya ce wallahi mugun makwashin sai ya ce Allah ko tsine mishi duk wanda ya wuce ce ce Allah tsine mishi yamma ya je makwashi ya zo ce dan Allah na tuba mai da kayan ka barin kara to laka yana da kyan gida ka samu makoci da kirki don makocin na halin ka halin sa ba zai zaburar da kai wajen dan Allah ba kai ma kai makota ka da shi alhamdulillah
Aka yau da wani yana tambaya ko mutum ne ya yi tuwatar sa ya yi tafi da farko ta dawo ya tashi yin tafi da su ta dawo to sai daga baya sai ka samu wani rikici da ita ya fi aiki ya dawo ya ci mu ba ta biyan ka ta ba da izinin ka ba to da ya zo sai ya kira wayanda da ya kira wayanda sai mahaifiyar ta dauka sai ya ce to wanda ta dawo ta hannun aiki za su yi aka mahaifiyar za su yi ita sai shi cuta ko biyan nan ba da yi ne ba amma na ba ta da nan zuwa awa biyu ta dawo gida in ba ta dawo gida ba a bakin auren ta daga baya shi sai ya ɗauki mashin bayan kama an samu awa ɗaya awa biyu bai bata sai ya yi ta gida da ya yi ta gida sai magana da mahaifinsa cewa sakon da ya ce a gaya masa kin gaya masa sai ce eh na gaya masa sai ya ce to da fito ga lokacin da awa biyu da baya su cika to da zai zo na kofar gidan da ya yi sai fitowa har wannan lokaci ya cika awa biyu to da ya zo ya fito dai ka kama wuta na kuka ne ma ya kuka ga lokaci kuma ya cika.
Bai, ai, a saurara. A magana akwai gyara ya ce ya sake ta ta dawo a ya dawo da ita ne. Da ya sake ta ai ba ita dawa sai ya dawo da ita. Na biyu ya dawo da ita. na uku ya sa mata awa biyu ya ga awa biyu zai shiga zai shiga matsala sai ya je kamun awa biyu ai ya dawo da ita ke to ai kuma awa biyu bai shiga ba tun da ya je to da ka auren su na nan kar ya kara
Yana tambaya da abin wajen nan, wai tana da miki shirin na da su ne amma idan ne da akalla yin gani shekara uku ba su ga juna ba su tsara ba sai dai ya kan aiko musu sako a kai a kai wani lokaci amma sakon da yake aiko musu baya da zaune to wani lokaci ne da tabbata shi da irin wannan ne sai su tattara sai da bi shi inda yake da ta bi shi inda yake ce mai kawo ta a ƙarshe ne da tsari da tsiya suka yi baran-baran na dawo gida to ta da wannan ta to ai wannan cewa ba shi ne kai sauran haƙi ba da sauran haƙi ne kamata ya kamata shi shekara uku tana zaune ba a sauran wannan haƙi to don haka wai wannan abu ita ya ce kamata don akwai a matsayin wannan aure na Aure dai tun da bai ce ya sake ta ba akwai aure. Ita ne take bin shi haƙoƙa na ciyarwa da kuma sauran abubuwan da ciyarwa yake biyowa baya. in daga ba za ta iya ba sai ta kai hukuma akan wannan za a duba mata na malaita ciyarwa kadai ba zai isa ba sai ɗayan ya samu saboda haka yan shari'a ta zo sai a tura mishi matan ka ta yi karanka ko dai ka ɗauke ta ka je ka ajiye ta can inda take don aure ya cika ko kuma ka dinga zuwa wurin ta in hakan bai samu ba shari'a sai ta ce an raba ku ta je ta aure
alhamdulillah aka yi wani lawayen da yana tsammani wani shehi yana iya koran mulkinsa a kalifan tijaniya wani shehin ko shehi ai kamar musulunci misali sai mutum ya zo wajen ka yace ya karbi musulunci ya karbi kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ai ya wuce ka ka hada shi da Allah ka nuna mashi hanya sai ba ta maka rai ka ce ka fitar da shi a musulunci zai ba eh to ai shi ma shehi ba wani na shi ne istighfar na shi ne salati na shi ne la ilaha illallah ya zo wajen ka ne ka yi masa hanya zuwa wajen mai gidan ka jiya tijani kai ka san hanya sai ya kama kai kai ka wajen suka kabata da shi kai mata da shi sai ce ya kore ka a ƙarya yake bai isa ba babu wannan hanya babu wannan hanya ka hanya ne mutum bai sani ba za ka kai ne kaduna ban sani ba sai ka kama hanya kai ne kaduna da muka bata kace fito yi ma ka ce in fito saboda haka wannan shirin mu ne mutanen banza ne irin wannan wanda suke nan da kansu ko shehunai ko menene su ta wasu abubuwa wadda wallahi ba shi ne dare kan ba shishigi ne kawai da sauransu mutum ya tara mutane ya tara mashi kudi duk ba layin ba layin yin sigifari ne da salati da layin da ba bawon ka bane bawon Allah ne ba kai ke mutum sigifari ba ba kai yake suke ne ba kai yake salati ba in ya ga dama ya ganka ya girma ka malamin shi ne yana dan abin baka ya baka ba wai wajen masarjara ba ne ba kasuwanci ba ne kila ya ce ka mushi hariya ne ya ji kawo shi ya kore shi
aka wakala wani ya tambaya wai ya matsayin mutum ne ya nuna wani ya kare ya kuma ne na haɗewa to ya tofar mana wa ya ce hade in ciwo ne ba da ne amma kar ya dinga haɗe ya abin da ya fita daga waje ya shiga ciki shi ne yake ba ta azumi da yake yawo a ciki ne azumi mai ɓaci
akan magana wanda yana da mutane wai a matsayin mutum da ya kwanta a bacci da rana kuma ya yi mutum ya shafi mutum ya yi ya yi wanka azumin shi lafiya lau ai ba shi ya dawo ba
alhamdulillah ya da wuce lafiya a wannan fatiha wa salatul fatiha Allah wasu da lafiya a wannan fashin ma'arba.
Alhamdulillah, tafsirin Alkur'ani mai girma kuka saurara daga bakin Sheikh Maulana Khalifa Sani Zaria wanda ya gabatar a babban masallacin Juma'a na masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufa'i Yusuf nake cewa masu saurare mu tara a gobe idan Allah ya kai mu da fatan za mu yi amfani da abin da muka ji. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa Khalifa lafiya da nisan kwana mai albarka ya haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.